أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau mun haɗu juma'a hudu ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da sha shida ga watan f watan hudu kenan miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci namu mai albarka wadda a karatun jiya muna cikin suratu Ali Imran aya na 181 yadda Allah ubangiji yake ce laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighayri haqqin wa naqulu dhuqu azab al-hariq Allah yace hakika naji Allah ya ji waɗanda suke cewa أن الله فقير ألا مبكاتي كند ياتي ومنزل الله منزل الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا من كرنت سبب النزول إن وتسنشي كعب بن الأشرف shine yayi wannan rashin ladabin ga manzon Allah ko ko yayi wannan rashin ladabin ga Allah wasu sun ce fanhasu bin azura shi yayi wannan rashin ladabin yace Allah ubangiji talaka ne sai Allah ya saukar da wannan aya yana nuna irin yadda suke da jara'a da saurin zuciya wajen rigima da annabawa da kuma rigima da Ubangiji wato da kuma rashin ƙetare iyaka a haƙƙin Ubangiji a baya Allah ya faɗa mana a cikin suratul baqara ma Allah suke tutiya suna da'awa suna cewa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat Allah ya ce musu qul ittakassum inda Allah ahadan falan yuklifa Allahu aza am takununa ala Allah ma la ta'lamun da kuke cewa wuta ba zai taba ku ba sai wasu kwanakin da bai shige kwana goma sha tara ba duk wani barin Isra'ila in kaga ya zauna a wuta to kwana sha tara ne Allah ya tambaya qul takassum inda Allah ahadan kun yi alkawari ne da Allah to duk mun ga gani cikin suratul baqara irin yadda suka yi ta'addi ga annabi Musa suka ketare dokokin Allah wasu ma Allah ubangiji yake cewa yace musu kunu kiradatan kafirin faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin Allah yace to Allah ubangiji ya ji waɗanda suke cewa inna Allah faqirun Allah mabukaci ne wa nahnu aghniya mu ne mawadata sanaktubu ma qalu za mu rubuta abinda suka faɗa na batanci kuma wa qatlahumul anbiya'a da yanda kakanninsu da magabatansu suka kakkashe annabawa da ghairi haqqin ba tare da dalili ba wa naqulu za mu ce musu zuqu azab al-hariq ku dandana azaba na gobara mai tsanani Allah ya tsare mu bismillah na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ya ce wannan azaba da aka ce za a muku azabal hariq ba za a yi muku bane haka kawai da akwai dalili duk wanda kaga Allah ubangiji ya azabtar da shi to da akwai dalilin da yasa Allah ya azabtar da shi man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsuhu wanda yaga alheri ya gode ma Allah wanda yaga sabanin alheri to kar ya zargi kowa ya zargi kansa to abinda banu Isra'ila ko Yahudawa suka yi na cewa Allah talaka ne Allah mabukaci ne sune mawadata to Allah ubangiji yana ce musu zai ɗanɗana musu azaba na gobara azaban da ba zai bar wani wato wani tsoka ko gashi ko jini ko ruwa a jikinsu ya yi rayuwa ba la biki wa la tazar lawatun lil bashar alaiha tis'atu ashar ko ba za ta bar komai nasu ba sai ta kone shi Allah ya ce dalili shine zalika bima qaddamat aydikum wannan sakamako ne na abin da kuka aikata da kanku aikin da kuka aikata na laifuka da hannayenku da bikinku kuka saba ma Allah to da shi Allah zai muku azaba ya hukunta ku wa anna Allah laysa bijallamin lil abid Allah ubangiji ba ne yawan zaluntan bayi bane zallam ala wazni fa'al yana nuni ne zuwa ga mubalagha ma'ana Allah ubangiji bai ƙetare iyaka shi kansa ubangijin ya ya hukunta ma kansa cewa shi ba mai zalunci bane inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu na haramta zalunci ma kaina ni Allah kuma na haramta wa bayi na kar ku yi zalunci dan haka Allah ubangiji bai halicci dan adam dan ya saka shi a wuta ba Allah ya halicci dan adam ne domin yana son sa idan ka ganka a duniya soyayya ce ta ubangiji ta kawo ka duniya sabila da lokacin da zaka zo duniya baka sani ba Allah bai yi shawari da kai ba siffan da ka ganka da shi a duniya baka sani ba Allah bai yi shawari da kai ba musuluncin da kaga kana ciki baka sani ba Allah bai yi shawari da kai ba sai kaga kawai ka zo duniya ga ka lafiyayye ga ka musulmi ga ka mumini idan Allah ya baka babban gara ba ma ga ka masoyin manzon Allah to wannan ai ba kai kace ma Allah ya yi ka haka ba da Allah ya ga dama sai ya yi ka gurin masu bautan tsumburbura iyayen ka zama masu bautan tsumburbura kawai ka taso sai ka ganka cikin bautan wani abu daban amma Allah ne ya baka iyaye waɗanda wannan iyayen ka tashi ka same su a kan addinin musulunci to wannan abu ne wanda za ka gode ma Allah ka gode ma Allah Allah Ubangiji bai yi ka domin ya zalunce ka ba bai yi ka domin ya azabtar da kai ba idan ka ganka a hanya na azaba ko ka ganka a cikin azabar Allah to kai ka kan kanka da kafanka ba Allah Ubangiji bane ya kai ka Allah dai ya kaddara maka amma kai ka aikata aikin da ka aikata ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد wannan sakamako ne na abin da kuka aikata da hannayenku kuma lallai ubangiji laisa bi zallamin lil abid bai zamo mai zaluntan bayinsa ba na'am
الذين قالوا إن الله أهد إلينا ألا نؤمن لرسولنا حتى ياتينا بقربان حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين
الذين قالوا إن الله أهيد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين الله تعالى يكفي أي yana daga cikin ƙarerayin da Yahudawa suke yi ƙarerayin da suke kirkira ma Allah ta'ala الذين قالوا سني ودن suka ce inna allaha qad ahida ilaina Allah ya dauki alƙawari da mu saboda ƙarya wai Allah nunina li rasulin kar mu yi imani da wani manzo hatta ya tina bi qurbanin sai ya zo mana da wani qurban wani dabba da za a yanka shi a kusanci Allah da shi sai kawai sai a ga takuluhun naru wuta ya sako daga sama kawai ya kama dabban ya cinye shi saboda kirkira ma Allah Allah ubangiji ya faɗa mana irin kirkire-kirkiren da suka yi ma Allah da irin yadda suka shafi faɗi ma Allah suka faɗa abin da Allah bai faɗa ba shine irin lan ta masanan naru illa ayyama ma'dudat din ko la yadkhulu aljannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul atu burhanakum in kuntum sadiqin ba mai shiga aljanna sai ba yahudi ko ba nasari sabila da su yahudawa da banu isra'il a zuciyarsu suna da wani kudiri kudirin da yake zuciyarsu da akidan da yake zuciyarsu shine duk wanda ba su ba in ka ganshi a duniya to ya rako su ne bawan su ne su ne kadai zababbu nanu abna'ullahi wa ahibba'uhu su cewa suke su yayan Allah ne su su su, su shalilan Allah ne dan haka duk abin da suka yi sun ci banza duk wanda suka zalunce shi ko suka cuce shi ko suka damfare shi sun ci banza shi yasa suke ta zaluntar al'umma a duniya har yau zaluncin da banu Isra'ila suke yi a duniyar nan yana nan ga yadda suke zaluntar yan uwanmu musulmi a Falastin kafiran duniya sun daure musu gindi suna karfafa su da duk abin da za su iya karfafa su ba su da ƙasa tun lokacin da Allah Ubangiji suka ce suka ce su garin da suke bai musu ba suka ce Allah Ubangiji ya ce musu in bi dubi tsaran fa inna lakum ma sa'altum ko wa duribat alaihim jillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah wasu malaman tafsiri suka ce tun lokacin da suka ce su abin da suke da shi na ni'ima bai musu ba Allah Ubangiji ya bar su ya fifo na fil ardi suna ɗemuwa a duniya daga nan su je nan daga nan su je nan daga nan su je nan to wannan ma nau'i ne na karyan da suka yi ma Allah alladina qalu su ne waɗanda suka ce inna Allah qad ahida ilaina Allah ya yi alƙawari Allah numina li rasulin kar mu yi imani da wani manzo hatta ya ce yana da qurbanin ta'kuluhun nar sai ya zo mana da wani qurban wani abun da da a yanka a kusanci Allah da shi na dabba sai kawai a ga wuta ya sauko daga sama ya kama wannan dabban ya cinye shi قل قد جاءكم رسل من قبلي النبي يتكف الله يتكف فدا مس يا رسول الله قد جاءكم رسل من قبلي غبانين ني النبي محمد ان بابا سن زو مكو يا يا كوكاي da su ya ya kukai da annabi Isa ba annabi Isa bane suka kama shi suka suka suka suka kashe shi a tunaninsu suka tsere wani a tunaninsu suna tunanin shi ne wanda har yau a itikadin su wannan salib din wannan wato sura na cross din yana nufin wato wato gawan annabi Isa ne lokacin da aka tsere shi Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma talabuhu walakin shujjaha lahu ba su kashe shi ba ba su tsere shi ba dan uwansu ne aka saka aka suranta musu shi kaman surar annabi Isa sai suka kama dan uwansu suka kashe shi suka rataye shi Allah ya ce manzanni ba su zo muku bane a can suratul baqara Allah ya ce kul fa lima taqtuluna anbiya Allah min qablu in kuntum mu'minina inda gaske kiranye kiranyen da kuke yi na imani da gaske ku mu'minan ne me yasa kuke kashe annabawa annabi haya ba annabi bane daga cikin su yaya suka yi da annabi haya kasa annabi haya suka yi annabi zakariya kashe shi suka yi annabi shu'aibu kashe shi suka yi rana ɗaya banu isra'ila sun kashe annabawa sama da saba'in a rana ɗaya shi yasa Allah ubangiji yace duk mun rubuta sanaktubu ma qalu wa qatlahum al anbiya bighayri haqqin da mu rubuta duk abin da suke faɗi na ƙarya ma Allah sannan kashe annabawa da suka yi ba tare da dalili ba dukka za mu rubuta babu wanda yake annabawa shan wahala a duniya saboda sai Allah son ka da yake yi jarraban ka da zai yi ashaddu bala'an al-anbiya'u fal amsalu fal amsalu fal amsal wanda suka fi kowa shiga cikin bala'i sune annabawa daga annabawa sai wanda suka biyo bayan annabawa sai wanda suka biyo bayan annabawa gwargwadon imani ka gwargwadon wahalar da zaka sha a duniyar nan wahala ba komai bane kawai ka roki Allah in ya jarrabe ka ka iya dauka amma jarrabawa wato masana suka ce azaimul minan ala qanadiril mihani manya manyan baiwa daga gurin Allah sukan zo ne akan manya manyan jarrabawa wanda kai kanka sai ka rude ka ce wai na shiga uku na yayi zanyi ne Allah ya faɗa mana akan manzon Allah Allah ubangiji yace hatta yaqula ar-rasulu wallazina amanu ma'ahu mata nasrullah amma hasibtum an tadkhulul jannata walamma yatikum masalul ladina khalu min qablikum kuna tsammanin za ku shiga aljanna abinda ya samu wanda suke gabanin ku bai same ku ba masatkumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zilzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah an jijjiga su an jarraba su har sai annabi ma ya ce wai yaushe ne kan nasarar nan da ubangiji yake cewa ne yaushe ne ya ubangiji Allah ya ce ala inna nasrallahi qarib wannan nasarar na Ubangiji yana kusa shi yasa ɗaya daga cikin sufaye yake cewa inna ma ajran aza ala aidihim kai la taskuna ilayhi idan kaga duk lokacin da kaje gurin mutane su hantare ka ka zauna da wannan kaga ya ci amanan ka ka zauna da wannan kaga ya cutar da kai ka zauna da wani ka rasa a duniya waye amini kwaya daya Allah ya maka haka ne dan ka bar mutane ka dawo gurin sa dan ya nuna maka mutane ba abokan zama bane shine abokin zama inna ma ajral adha ala aydihim kai la taskuna ilayhi ya bayar ya gudanar da cutuwa da can wahala a hannun mutane ne dan ka fahimci cewa waɗannan mutanen ba abokan zama bane saboda su a ta'adar su lokacin da ka shiga cikin damuwa sukan barka amma Allah ubangiji bai taba barin ka ba Allah yana tare da kai a duk lokacin da kake cikin damuwa Allah yana faɗa maka in an zalunce ka la'ansurannaka walau ba'da hili zan taimake ka ko ba yanzu ba Allah yayi alƙawarin zai taimake ka shi yasa ba wanda ya kai manzon Allah kan wahala ku duba irin wahalalin da manzon Allah ya sha wa qalawhu fa hanna juz'un ilayhi wa abahu فوده الغرباء أخرجوه منها وآواه غار وهمته همامة ورقاء ويها قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ذبابها والذباء Butir ya ce kaito inuwa ya tabbata ga mutanen da suka ƙi manzan Allah ga damo yana son manzan Allah. Mutum ne da numfashinsa da kansa da hankalinsa da idansa ya ƙi manzan Allah amma ga damo yana begen manzan Allah. kai ta mutanen da suka fitar da manzon Allah daga gidansa kogo yace zo ka zauna a ciki na ya rasulullah kai ta mutanen da suka ki su ba mu manzon Allah kariya tattabaru ta zo bakin kogo da ita da gidaje domin su ba wa manzon Allah kariya amma wannan duka menene duka yana ishara ne zuwa ga girman makamin manzon Allah babu wani wanda ya sha wahala kamar manzon Allah a duniya kuma babu wanda ya samu nasara a duniya kamar manzon Allah a yanzu haka a yanzu haka manzon Allah shi kadai shi kadai ɗaya cikin kashi hudu na mutanen duniya mabiya manzon Allah ne shi kadai waɗanda ake ce wanda ake ce masa yatimu abi talib marayin gidan abu talib wanda ake ganin baya da sai bai sai ce komai ba a cikin jaziratul arab yau ga manzon Allah war haka babu yanda ba za ka saka kafa a duniya ba za ka samu wabiyin manzan Allah ba me yasa sabila da manzan Allah ya sha wahala da yawa wa kafahu al-mustajiina wa kam sa'a nabiyyan min qawmin istihza'u law yamassu nadarahu min an-nar lama khsira lin-nadar tila'u duk wani bala'in da kaga ya shafi annabi to wannan bala'in daraja ce kowane annabi da jarraba wanda aka masa to haka annabawa suka yi tashan wahala da banu isra'il suka yi tashan wahala Allah ya ce allazina qalu su ne waɗanda suka ce inna allaha ahida ilaina alla numina li rasulin Allah ya dauki alkawari da mu wai Allah ya dauki alkawari da su tun kakanin kakanin su an dauki alkawari da su wai alkawarin shine ba za su yi imani da manzo ba sai manzo ya zo musu da dabba kawai in ya zo da dabban a maimakon za a kusanci Allah da dabban kawai sai wuta ya sako daga sama ya kama dabban ya cinye dabban Allah ubangiji yace ai kul kad ja'akum rusulun min qabli bil bayyin annabawa sun zo muku gabani na da hujjoji me ya annabi Musa bai zo muku da shi ba wala kad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin an ba ma annabi Musa manya manyan mu'jizoji wa idza ta Musa liqaumihi fa kunna dirja afaka al-hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا تأسوا في الأرض مفسدين بعد النبي موسى ba sabila da sabanin da kuke da shi ku banu Isra'il sabanin da kuke da shi sabila da banu Isra'il gida sha biyu ne gida goma sha biyu ne tun daga kan gidan su Shamunu Lawi Yahuza Bunyamin su dai goma sha biyun nan yadda suke saboda su goma sha biyu ne Allah Ubangiji saboda kar su yi rikici wajen da annabi Musa zai fitar da ruwa a jikin dutse ma aka fitar da ruwa wato korama gindi-gindi guda goma sha biyu kowane gida to kullu unatin masarabahu kul washrabu min rizqillah wala ta'tatu kowane gida ƴaƴan kowane family da nan me suka yi ma Allah sai suka yi tawaye ma Allah aka ce musu su shiga kudu suna cewa qulu hiddatun نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين ان ذاكو شغا كنا ce hisbatun hisbatun Allah ka sauke zunubin mu Allah ka sauke zunubin mu sai suka shiga suna ce hindatin hindatin hindatin ma'ana mu a kawo mana abin daɗi ne a kawo mana abun amfanin gona mutum an ce ku ce hillatu suka ce hillatu kafircin su da yawa wanda ba zai kirgu ba Allah ya ce ai annabawa sun zo muku gabani na kuma annabawan sun zo muku bil bayyinati da hujjoji wa billazi qultum duk abin da kuka ce musu su zo muku da shi sun zo muku da shi lan numina lan numina lan numina wani iri ne ba a faɗe shi ba a cikin suratul baqara da aka ce suka zo da damuwan wani mutum da aka kashe shi aka rasa wane ne ya kashe shi annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya fa sultum ya Musa ko wa qala Musa li qaumihi inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakiluna huzwa aka ce ku je ku yanka saniya sai suka ce a me kuma abin izgili ma annabin su suke ce ya musu izgili dan ya ce su yanka saniya qalu atattakiluna huzwa yace a'udhu billahi an akuna min al-jahilin Allah ya tsare ni na zamo cikin jahilai to wani irin saniya za mu yanka ka tambayi ubangijinka qalibu ulana rabbaka ubangijin ma naka ka roƙa mana ubangijinka yubayyinu lana mahi yayi take innal baqara tabaha alaina mu fa lamarin ya rudar da mu aka ce musu la faridun wala bikrun awanun baina zalika fa'alu ma tumaruna suka dada ce ba su gane ba sai aka ce musu la zalulun tusiru al-arda wala tuskil harsa musallamatu la shay'a fiha in ka ta al'ana bi bil haqq fazabahuha wa ma kadu yaf'aluna sun yanka amma saura ka dan bara su yadda su yanka din ba to da yawa Allah ubangiji ya kissanta mana a Qur'ani a kul kad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa bil ladzi qultum falima qataltumuhum me yasa kuka kashe annabawa in kuntum sadiqina idan kuma su gaskiya ne cikin maganar ku na'am
فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير آه الله تعالى يتي يا رسول الله كي هاتوني فإن كذبوك إذا سنكريتاك إذا سنكريتاك ai fakar kuzziba rusulun min qablika gabanin ka an karyata annabawa annabawa sun zo da abubuwa da yawa an karyata su ai kai kan ma ba kai suke karyatawa ba innahu la yukadzibunaka walakin alladhina kafaru bi ayati llahi yajhadun ba kai suke karyatawa ba sun san kai ne gaskiya ne a duk yadda mushrikan makka suke kin wato manzon Allah amma sun yadda da shi as-sadiqul amin ne sai ya da shi a sadiqul amin ne shi yasa aka ce lokacin da manzon Allah ya zamo annabi Allah ubangiji ya turo shi da manzanci zuwa ga al'umman duniya gabaki daya lokacin ne aka samu wanda bai yarda da annabi mai gaskiya bane amma a lokacin ma an rabu gida biyu ne masu rabo suka yarda da gaskiyan kuma marasa rabo suka koma gefe suna kunkuni suna karyatawa amma sun san shi ne gaskiya ne bai taɓa yin ƙarya ba abin da ya fi kima a rayuwarsa shine ƙarya ka shaci maganin da babu shi ka ƙirƙira ka faɗa shine abin da manzon Allah ya fi ci a duk ɗabi'u ba ɗabi'ar da manzon Allah ya fi ci kamar ɗabi'ar ƙarya shi yasa ƙarya mummunar sifa ce idan aka sifanta ka da ƙarya aka ce na maƙaryaci ne to kana da mummunan janti da mummunan lamba dan da farkon alamar munafiki shine zama maƙaryaci idza hadatha kazaba in zai yi magana ya karara kariya masharari wa idza wa'ada akhlafa idan an yi alƙawari da shi ya saba alƙawarin da aka yi yana daga cikin alamomin munafiki Allah ubangiji ya ce fa kazzabuka idan sun karyata ka faqad kuzziba rusulun min qablika gabaninka ai an karyata manzanni saboda Allah yana faɗa wa annabi ne saboda annabi ya ji ya ji sassauci a zuciyarsa Allah yana rarrashin manzon Allah sabila da manzon Allah yakan shiga damuwa akan me yasa ba za su yi imani ba me yasa ba za su fahimci shari'a ba ya fi son kowa ya shiru ba ya son kowa ya bata dai shi manzon Allah idan a zaɓin sani sallallahu alaihi wa sallam duk duniya babu wanda zai shiga wuta a zaɓin manzon Allah a zaɓin manzon Allah duk duk halittun Allah babu dan wuta sai dai kuma Allah ubangiji ya riga ya kaddara kaddaransa shi yasa aka ce malamai suka ce shi yasa aka tsaba zuciyar manzon Allah aka cire rabon da kafirai da munafikai da asararai za su samu domin ya zamanto iya wanda suke son manzon Allah da gaske su ne yan aljanna dama babu yanda za a yi Allah ya kai kowa aljanna sabila da makiyin annabi bai da sakamakon da ya shige a saka shi a wuta كيف يهدي الإله منهم قلوبا حشوها للنبي البغداد busi ya ce wai yaya za a yi Allah ya shiri irin sa Abu Jahal da irin sa Abu Lahab ai shiriya kyauta ne na ubangiji to yaya za a yi Allah ya bada kyauta wa mutumin da ya cika zuciyarsa da kin manzon Allah ai Allah yana kishin manzon Allah ka cika zuciyarka da kin manzon Allah kuma Allah ya baka kyautar shiriya a ka je dai ka fada cikin abin da aka tanada maka na azaba to Allah ubangiji yace in kazzabuka idan sun karyata ka ya rasulullah faqad kuzziba rusulun min qablika hakika an qaryata manzanni gabaninka ja'u bil bayyinati sun zo da hujjoji sun zo da ayoyi sun zo da littattafai wa zuburi sun zo da maganganu na hikima wal kitabil munir kuma sun zo da littattafai masu haske an zo da at-taura an zo da linjila wanda suka tattanje abubuwan da yake cikin attaura suka tattanje abubuwan da yake cikin linjila suka goggoje sifofin manzon Allah suka tattaka abin da ya dace da san zuciyarsu da san ransu har gobe ana mata garan bawo da a ce akwai wani sabon abu da aka fito da shi aka saka shi cikin littafi din mu ne Allah ya kiyaye mana alqur'anin mu tun zamanin da sayyidina abubakar aka hada qur'ani sayyidina umar aka hada qur'ani har yau wannan qur'ani sai ake karantawa harafi ɗaya in ka bata sai an gane harafi ɗaya ka canja sai an gane wannan kuma karama ne ko kuma mu'jiza ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama Allah ya dawwamar da qur'ani kuma la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid ba ƙarya da zai zo ta gaban Qur'ani ko ta bayan Qur'ani don lokacin da ka shirya da barbarinka idan ma za ku kwashe Qur'anin ne ku je ku kona ko makiya musulunci yana nan a cikin zukatan mazaje an haddace zuwa kwana uku sai kaga wani alaran ma kawai ya fito da wata bugu da hanyar rubuta tun daga farko har ƙarshe na'am
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زهزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله تعالى يتي قوة رأي ذات أن متوى duk rayukan duniya ba wanda ba zai mutu ba ku da kuke rowa kuke hana dukiyanku fala yahsabanna alladhina yabtaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum huwa khairan lahum kada ki zata alheri ne to ku da kuke koya dukiyanku ba ku ba da zakka to ku din ma ku jira za ku mutu ku da kuke ƙarya ma Allah ku banu Isra'ila kuke aibata Allah kuke ce Allah talaka ne ku ne mawadata to ku jira kuma inna rabbaka labil mirsadi za ku mutu ku muminai da kuke bin Allah kuke haƙuri haƙuri baya cika kuma za ku mutu kowa zai je ya samu sakamakonsa duk wahalan biyayya ma Allah yana da ƙarshen da za ka zo ka tarar da kyakkyawar sakamako kuma duk daɗin saɓan Allah yana da ƙarshen da za ka zo ka tarar da bala'i akan wannan daɗin da ka ji wahala baya ɗaurewa wahala baya ɗaurewa ko shekara dubu za ka yi kana wahala to ba zai daure ba wata ran wahalan zai kare sannan sakamako dawwama ne zai bayyana maka daɗi baya dawwama duk daɗin da ka ji ka saba ma Allah da wannan daɗin wannan daɗin zai kare maka ina fir'auna yake shekara nawa fir'auna yayi yana mulki ina na marudi yake shekara nawa na marudi yayi yana mulki ina qaruna yake wadda Allah ya huwace masa taskan duniya ina manya-manyan sarakuna ya suke a duniyar nan mutuwa wa ta kyale ni fi sujdatin yud'a ilaiha al-adkhala kullu al-wara min muslimin wa murradi ita kofa ne da kowa idan aka kira ka sai ka shigo kamar layi aka zo aka yi ka ce wane sai ka sai ka shiga wane sai ka shiga wane sai ka shiga kofa ne da babu wanda ba zai shiga wannan kofar ba mal mar'u illa ibn sara wala wartaqa uf as-sama'i bi sullamin lam yakhlud mutum ba komai bane mutum dan kasa ne ko za ka tashi ka je saman sammai sai ka dawo ka kwanta a kasan nan منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى daga ita muka halice ku kuma cikin ta zamu maida ku kuma daga cikin ta zamu tashar da ku a ƙarshe idan mutum ya mutu ba ana nufin mutuwansa ya kare ba kenan ba ya kare shi kenan kawai shi babu shi ba a'a idan mutum ya mutu wato ruhin sa yana komawa zuwa ga alwatanul asali imma ya zama yana cikin rahaman Allah Allah ubangiji ya sa mu cikin wanda ruhi sai ke cikin rahama imma ya zamanto yana cikin azaba Allah Ubangiji ya tseratar da mu daga azaba wanda ruhin su yake rahama suna nan tare da annabawa da waliyai da siddiqai ba masoyin manzon Allah babu abin da ya masa shamaki da manzon Allah in ba wannan gangan jikin ba masoyin manzon Allah masoyin manzon Allah yana mutuwa ya haɗu da manzon Allah an gama ya haɗu da manzon Allah saboda haka mutuwa sa'ada ne ga wasu laita man mata fassaraha bi maitin innamal maitu mayyitul ahya'u wanda ya mutu ya huta ai ba matacce bane wannan wanda ya mutu ya je ya ta ya samu azaba an tanada masa shine wanda yayi mutuwan kasko wanda ba a masa tsammanin rahma Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji ya kiyaye mu daga azaba Allah karka saka mu daga cikin yan wuta kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta dandana mutuwa nafsu ita ce zare wadda take haɗa tsakanin jiki da ruhi wanda take karɓo fawa daga jikin ruhi ta bayar mu jiki jiki yana motsawa yana magana yana tafiya da sauransu rai ba shine hakikani na ɗan adam ba rai wata hanya ce wadda take ba da rayuwa ma jiki ta hanyar ruhi amma ba ita ce hakika ba amma rai ta rufe mutum ta ko ta ina ita take saka shi duk yake kan garewa ya saba ma Allah ya keta dokokin Allah duk saban da kaga kayi to mafi yawa rai ita ce jagora wajen jan ka zuwa ga aikata wannan sarra shi yasa wani yace wa khalifin nafsa wa shaytana wa asihima wa inhuma ma hadaka nisa fattahimi wa la tudin minhuma khasman wa la hakaman fa anta ta'rifu kayd al-khasm wal hakami ka saba ma rai ka saba ma shaytan ka mutunce musu idan rai ta maka nasiha ta ce kai kaza ka tuhume ta ka ce don me akan me zan yi qara'iha wa ya fil a'malu sa'ima fil a'mali sa'imatu wa in hiya salatin mar'a fala takun to rai ita ce wacce take sawwala wa mutum hanyoyi yadda zai kangare ya saba ma Allah ta'ala dan haka rai ita ce take mutuwa ruhi ita ba ta mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut ko wata rai za ta dandana mutuwa mutuwan nan shine alfana'u karewa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kowa zai mutu ubangiji kada shi zai dawama shine wani ali ibn al-husayn yake cewa fa inna sururaha amsa ghururan idza ma butta an shurbi dhulali atahu ar-raqi kalla la dawa'un ahalla bihi mulimmati zawal yace bayan kayi ta farin ciki kayi ta abubuwan da kaga dama a duniya to wata rana zaka gane an roƙe ka ne an cuce ka ne ranan da haɗiyar ruwa ma zai gagare ka idan ma gutsa an shirbi zulali ruwa za a saka a bakinka amma ka dawo da wannan ruwan ba za ka iya haɗiyewa ba atahu raji a ce aje a kira dakto aje a kira likita aje a kira mai tsubbu aje gurin wani aje gurin wani la dawa'u ba magani ba yadda wannan cutar naka ba ta da magani duk kwarewan bature wajen abubuwan da yake har yau bature bai gane menene maganin mutuwa ba kuma babu bai gane menene maganin duk ƙaryansa da kamfinsa da kafircinsa ya yarda da mutuwa mutuwa ita ce hakikan da babu mai mutunta haka ga mutum na musa komai ya ce maka ba Allah ba waye ba waye ba waye ya gama jayayyarsa amma ya yarda maka zai mutu haqiqatun la yansuha ahad haqiqa ce wanda babu wanda yake yin mutunta za a gayyato likita a ce yazo na da wa'un ba magani saboda ranan mala'iku ne wanda suke sabauta zawali da ka bushe ka bar duniya su ne suka zo domin su dauki ranka saboda haka mu kyautata ayyukan mu sabila da mu je mu sarar da alheri mu bi Allah ubangiji mu yi hakuri akan biyayya ma Allah wannan hakuri akan biyayya ma Allah zai gadar mana samun rabon lahira Allah ubangiji ya sa muna cikin masu rabo kullu nafsin za'iqatul za'iqatul maut kowace rai ne dandana mutuwa ce wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah ranan alqiyama za a ba mu kowa sakamakonsa dan aljanna za a nuna miki sakamakonsa na aljanna da alherin da ya aikata na duniya za a ba shi sakamakonsa dan wuta shi ma za a ba shi sakamakonsa na aikin da yayi na sharri kuma ba za a kai cuta ba sai an ba shi ya gani ya tabbatar shi dan wuta ne saboda Allah ubangiji ba zai hukunta mutum ba tare da Allah ubangiji ya kafa sai da kansa ba sai yasa ranar alkiyama kowane annabi sai sai ya tabbatar da shaida a gaban Allah kun san dai Allah shine alimul ghaibi wa shahadati ya san abin da ke sarari ya san abin da ke boye Allah baya bukatar shaida sabila da ya san abin da aka rufe daki aka yi a ciki ya san abin da yake kuryan kasa ya san tururuwan da take yin tafiya a karkashin dutse ya san babu wani abin da yake motsawa a sammai daga sai wanda Allah bai sani ba dan haka Allah baya bukatar sai an kawo shaida amma ranar alkiyama Allah zai ce kowa sai ya kafa shaida cikin annabawa saboda Allah zai kira jama'an annabawa shin an isar muku da sako ne sai ta ce a a ma ja ana min bashirin wala nadir mu ba mu ga kowa ba ba wanda ya zo mana waye annabin ku Musa Musa baka isar musu da sako na ba ya ubangiji na isar musu na isar musu ya ubangiji su waye za su yi maka shaida akan tabbas ka isar musu yace al'umman annabi Muhammadu su ne suka zo a bayanmu duk abin da yake cikin littafin mu an tattara cikin littafin su zo su kafar da shaida akan wannan shin na isar ko ban isar ba ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine awwalu shahidi shine farkon wanda zai ba da shaida aka ce wata rana manzon Allah ya saka sahabin sai ya ka karanta min Qur'ani ina son da Qur'ani daga wajen wanda ba ni ba sai ya kama jin kunya yace a aqra'u alayka alqur'ana wa ilayka unzila ya rasulullah makai dan karanta Qur'ani bayan makai aka saukar da Qur'ani annabi yace ina son naji daga wajen wanda ba ni ba ya kama karanta suratul nisa har sai da yazo fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yaya lokacin da da mu zo da kowace al'umma da mai mata shaida sannan mu zo da kai ya rasulullahi kai shaida akan wannan al'umma sahabin yace sai naga annabi yana hawaye yana ce kafaka kafaka ya isa haka ya isa haka ya isa haka to al'umman annabi za su zo su shaida wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida ku zo ku zamo masu shaida akan mutane sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ya yunke shaidan ya tabbatar da komai daga nan da a saka hannu dan wuta a kai shi ta dan aljanna a kai shi aljanna haka yin sun ce bai isar mana da sako ba ina al'umman annabi sai su zo Musa ya ce jama'an jama'an annabi Musa sun ce ba isar da sako ba sai Allah ka faɗa mana cikin alkur'ani wa hal ataka hadithu Musa Isra'ila ran fa qala li ahlihim kutu inni anastu nara la'alli atikum min hadhihi qabatin aw ajidu 'ala an-nari hudu falamma atiha nudiya ya Musa ayi ta kawowa har zuwa gurin da Allah yake fatiyahu fa qula lahu qawlan layyinan ko ko fatiyahu fa qula inna rasula rabbika fa arsil ma'ana bani Isra'ila wa la tu'azzibu qad ji'naka bi ayatin min rabbika wa salamu 'ala man ittaba'a al-huda ko da sauransu a kawo ayoyin Qur'ani su zamo shaida to daga nan kuma sai Allah ubangiji ya tabbatar da hukunci saboda haka Allah ba zai azabtar da kowa ba sai Allah ya kafa hujja wa mutum sai Allah ya kafa hujja a kanka Allah ba zai azabtar da kai haka kawai ba kullu nafsin za'iqatul za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyamah ranan al-qiyama za a cika ma kowa sakamakonsa dan wuta a bashi sakamakon sa a kai shi wuta dan aljanna a bashi sakamakon sa a kai shi aljanna amma fa man zuhziha anin nari duk wanda aka nisanta shi da wuta ya zamo yana da rabo bai zamo cikin yan wuta ba faqad faza haqiqa wa udkhila aljannata kuma aka shigar da shi aljanna faqad faza haqiqa ya rabauta Allah ya saka mu ciki wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur duniyan nan da rayuwar da yake cikin ta gaba daya ba komai bane sai dai wani rayuwa na rudi wanda mutum zai rudu to malamai sun ce kamar yadda yazo cikin sunan yazo cikin sunna na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da mutum ya mutu akwai abubuwan da ake so a yi wa mamaci lokacin da ya mutu ko tun kafin ya mutu ma akwai abubuwan da ake so a fara yi daga lokacin da aka ga alamomin mutuwa ya bayyana a jikin mutum to ana son a gaggauta fara yin waɗannan abubuwan na farko ana son idan mutum aka ga alaman mutuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisin da Imam Nisa'i ya fitar da shi daga hadisin Buraida manzon Allah ya ce al-mu'minu yamutu bi arqil jabini mu'mini in ya mutu zaka ga ya mutu goshinsa yana gumi duk wanda kaga ya mutu da gumi a gokinsa alama ne na shi mumini ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya zo mutuwa mutuwa ya zo gargara abinda ake so ku fara shine ku fara kokarin lakana masa la ilaha illallah la ilaha a hankali da natsuwa ba wai za ka zo kai ta kokarin ka tursasa masa ba ka ce la ilaha illallah la ilaha illallah kuma ba wai za ka yi ta ce ka faɗa ba ne kawai tana maimaitawa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah har harshen ka ya karɓa yana faɗa ba za ka zo ka ce masa ya ce la ilaha illallah kuma yana fama da raɗaɗin ciwo ya zo ya faɗi wani mummunan kalma ba ba a san a sa wa mutum zafi wajen a yi ta ƙoƙari ka ce la ilaha illallah ka ce a'a ba haka ba so ake yi wanda suke gurin suna maimaita la ilaha illallah har Allah ubangiji ya sa harshen mamaci ya faɗi la ilaha illallah manzon Allah kuma ya ce man kana akiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljannata duk wanda karshen maganar sa a duniya shine la ilaha illallah to dan aljanna ne Allah ya saka mu ciki sannan na biyu idan mutum mutuwa ya zo masa ana bukatan wato a samu wanda zai na karanta surat yasin yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzil al aziz har dai zuwa karshe kai ta karanta surat yasin kuma ana son ka bayyana muryanka amma ba da ƙarfi ba ka bayyana shi cikin cikin suhula saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cikin hadisin da Abu Dawud ya fitar da shi daga Ummu Darda daga manzon Allah yace ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratu yasin ba wani mamacin da za a karanta masa suratu yasin illa huwina alaihi ko illa hawwana alaihi al-maut sai mutuwa ya zo masa da sauki lokacin da kake karantawa zai samu sauki wajen fitar rai din har yanzu yana daga cikin abin da idan mutum ya cika ya mutu ake so a biyo baya idansa za su gwale su buɗe manzon Allah ya ce idan dina suka buri da kallo lokacin da aka zara ruhin mutum to ido za su gwale suna kallon ruhin sabila da soyayyar da yake tsakanin jiki da ruhi mutum baya son mutuwa ba wanda yake son mutuwa babu duk wanda kaga ya mutu to mutuwan ta cimma masa ne kawai babu yadda zai yi ko irin mutanen da suke rataye kansu nan sukan rataye kansu ne lokacin ba su ga mutuwa karara ba amma duk wanda ya ga mutuwa ido da ido wallahi sai yayi ruba sai ya koma bare san lokacin da zai koma ba to akwai soyayya tsakanin ruhi da jiki lokacin da ruhi ya fita ido zai gwale haka to idan ya gwale yana daga cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama taghmidu aynil mayyit a rinsa idansa a shafa idansa sai idan naka ya rufu sannan kuma a faɗa ma ƴan uwansa da masoyansa sannan yana daga cikin abinda ake bukata idan mutum ya mutu a gaggauta yi al-akhdhu fi tadhihihi lil ghusl a ayi kokarin ayi maza maza ayi masa wanka ba mutum ya mutu ayi ta ajiyarsa ba a'a akwai mutane masu alfarma masu daraja wanda su iyayen duniya ne wanda duniya suna fuskantar su ta ko ta ina to dan an ce ana jiran wasu al'umma na duniya domin su musharaka cikin janazar idan babban mutum ne mai daraja wannan ba abu ne da za a musa ba amma kawai a ajiye matacce a ajiye shi ai ta ajiye shi ai ta ajiye shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan manzon Allah ya ce ai sauri a gabatar da matacce sabila da matacce idan mumini ne dai na ce qaddimuni qaddimuni ku yi maza maza ku kai ni ku yi maza maza ku kai ni ku yi maza maza ku kai ni idan kafiri ne zai ce ina da ku kai ni ina da ku kai ni ina da ku kai ni ku taimaka kar ku kai ni dan Allah kar ku kai ni ba ku ganin abin da nake gani ne Allah ubangiji ya kiyaye ni Allah ubangiji ya tsare ni har yanzu a a a, a yana daga cikin sunna ai sauri mace ce a gabatar da shi zuwa ga wato wanka da kuma saka shi a cikin makwancinsa sannan kuma ghaslul mayyiti a wanke matacce wanke matacce yana daga cikin sunna ba wajibi bane kamar yadda mafi yawa aka yi rajahi an yi ijma'i akan wanke matacce ba wajibi bane sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shahidai kan dama mun karanta a baya ba a wanke su shahidai su dama zaɓaɓɓu ne na Allah saboda yadda Allah Ubangiji yake son su Allah Ubangiji bai yarda ma a wanke su ba yadda aka kashe su a fagen yaƙi haka da ƙoran jikinsu da kayan jikinsu za a ɗauke su a saka su a makwancinsu to yana daga cikin wato abin da ake so shine a gurin bayan mutum ya mutu a yi masa wanka bayan an masa wanka a yi masa lufafa lufafan nan an yi magana a kan za a yi masa lufafa ne daga kuɗinsa da ya bari idan kuma baya da shi daga cikin iyalansa ko waliyansa misali kana da ɗa idan ɗanka ya yi wafati za ka iya kawo lufafansa amma an ta dai idan yana da shi a cikin abin da yake da shi a yi masa lufafa idan mace ne mijinta ya mata idan ɗa ne mahaifinta ya masa idan bawa ne ubangidansa ya masa haka dai matsayi matsayi dai idan mutum yana da shi kuma a yi masa daga cikin abin da ya mallaka na dukiyarsa kamar yadda yake nan cikin maganganun magabata kuma kamar yadda ya tabbata cikin wato sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam sannan a wattara wattara lifafa din lifafa din rufi ri'i ne akwai wanda za a iya idan ana da dama a masa rufi daya rufi biyu rufi uku a wattara shi haka ake so idan babu kuma liyum fika zu sa'atin min sa'atihi wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kowa yayi gurgurdan sa dan akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wanda shahararren kissa ne a gazwatu badar mus'ab ibn umair wanda bayan yayi wafati an jawo aka ja lufafa dan arfa kansa sai kafafuwansa su bayyana idan aka jawo dan arfa kafafuwansa sai kansa ya bayyana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a rufe iya kansa sai kafafuwansa kuma a nemo ganye a saka a rufe to wannan kenan sannan akwai bayan an gama wannan shirin sai dafnuhu fi turabi aje a tona rami imma shakku imma lahadi shakku shine wadda kaman saudiya suke yi a tona kabari sai a yi wani wato wani a fafa kasa ta cikin ramin da aka yi sai a zurma shi cikin wannan wajen mu kuma nan muna yin shakku ne shakku shine a tona bayan an tona sai a sake wani a ciki sai a saka mutum ko a tona sai a saka mutum haka a ciki to wannan duka ya tabbata daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma manzon Allah ya bada wasiyar cewa a yi masa shakku ne ai a yi masa lahadi ne sallallahu alaihi wa sallama saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hana idan mace ce ya mutu ka yi mummunan magana a kansa ko da ka san yana da laifi ka ce an huta kar ka faɗi haka manzon Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cikin hadisin sayyidatuna Aisha radiyallahu anha la tasubbul amwat kar ku zagi matattu fa innahum kad afdau ala ma qaddamu sun riga sun gama abin da suka gabatar sauran ya rage tsakanin su da Allah shine suka ce wa man yamutu wa lam yatub an wujudihi fa wud ila Allah jami'a amrihi wanda ya mutu bai tuba ba ka san yana aikata wani laifi to ba za ka zo kana maimaita wannan laifin ba ka dauki al'amarin ka ka fawwada shi zuwa ga ubangiji baka da wani abin da zaka ce a kanka ka bar shi da Allah in Allah ya ga dama ya gafarta maka in Allah ya ga dama ya azabtar da shi babu ruwanka Allah ba zai tambaye ka a kanka ba haka nan yana nan cikin sunan na Imam nasai cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace a an wani wani ne bayan ya mutu sai aka yi mummunan magana a kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace kar ku ambaci matattun ku sai da alkhairi la tazkuru mautakum illa bil khairi kar ku ambaci matattun ku sai da alkhairi saboda haka mu tsaya a irin waɗannan koyarwar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don mu zamanto wanda muka cancanta mu tafi tare da manzon Allah fi aqwalihi wa af'alihi wa siratihi sallallahu alaihi wasallam cikin maganganunsa da ayyukansa da sirarsa sallallahu alaihi wasallama ina ganin lokaci yayi da zamu amsa tambayoyi bayan mun amsa tambayoyi kuma sai mu yi addu'a sai gobe idan Allah ya kai mu na'am
akwai mai tambaya na farko ya rubuce a da fatan mala ya sharuwa lafiya ta yi tambaya ne akan amsan da ka bayar jiya akan mutum ne yana bacci yan farki ya ce mani ya zuba masa yana azumi
an ji tambayan ko yana tambaya akan mutum ne yana bacci ya tashi sai ya same shi cikin janaba kuma yana azumi yaya hukuncin azumin sa yake to wanda ya tashi daga bacci a bacci yayi mafarki kuma ya sami kansa cikin janaba to babu abin da ya shafi azumin sa ba abin da ya shafi azumin sa zai yi wanka ya ci gaba da ibadansa wannan abu ne da ya yi shi a mafarki kuma ba da niyyar sa yayi ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ko kuma mafarki kai kake ta kanka kai mafarki bara ma ka san lokacin da kai mafarkin ba sai dai mutum zai nisanci duk wani abin da zai jawo irin waɗannan tunanin da wasu watan a zuciyarsa har mutum ya kai shi zuwa ga wato mafarke-mafarken mata ana kan mutum ya nisanta kansa ya kusanci Allah kwarai da gaske ta yadda zai zamanto wato ya nisanci duk abin da zai warware masa ibadansa ko ya tauyaye masa ibadansa na'am
shi wannan mai tambaya na gaba ta rubutu tana cewa ma da fata ma da sharuwa lafiya tana tambaya ne akan cewa ita ce tana wajifa sai ta ga jini ya zubo mata ya za ta
tana wazifa sai ta ga jini ya zo mata to duk wanda yake karanta wazifa ya samu kansa cikin rashin ƙarfi zai katsa abin da yake yi ne sai ya yi tsarki sai ya zo ya ɗaura kabila da yana daga cikin sharaɗi na karanta wuridin ɗarikan tijjaniya mutum ya zamanto yana da cikakken tsarki na hadasi da cikakken tsarki na kabati ya zamanto ba wani najasa da ya fito daga jikinsa kuma ba wani najasa daga waje wanda ya taɓa jikinsa ya zamanto dai yana cikin kamalu sahara na haka in tana cikin wazifa ta ga wani abu makamancin wannan za ta dakatar da abin da take yi sai ta samu tsarki sai ta daura daga gurin da take yi sai ta yi bina'i a kai sai ta ci gaba insha Allah har yanzu akwai wanda ya tambaya ya ce malam ni ne ina cikin azumi sai baki na yayi jini sai na haɗiye jinin menene hukuncin azumi na duk wanda ya haɗiye jini kuma jinin yana da kammiya da yawa to azumin sa ya kare jini yana karya azumi ya zamo jini ya fito daga bakinka da yawa kuma ka hadiye baka tofar ba to wannan ya karya azumi sai dai idan abu ne dan kaɗan wadda bai kai gwargwadon yadda idan ka tofar da shi za a ga ya ya launantu da kalan jini ga baki ɗaya ba to wannan an ce an yi afuwa a kai amma ziryar na jini ka haɗiye shi wanda ya fito daga jikinka to wannan yana karya azumi har yanzu da akwai wanda ya yi tambaya ya ce malam menene hukuncin azumin wanda ya haɗe kaki ko ya haɗiye yawo to yawo baya karya azumi amma kaki wanda yake majina ne ga baki ɗayansa wanda tofar da shi ya kamata a yi idan ka haɗiye shi yana karya azumi shi ma in ka haɗiye shi yana karya azumi wani ya yi tambaya shi ma ya ce malam ina son a yi min bayani akan yadda ake wankan janaba yadda ake wankan janaba shine idan ka samu kanka cikin halin janaba da farko idan ka zo da ruwanka mai tsarki za ka fara wanke najasan da yake jikinka da wankan janaba da wankan haiba da wankan nifasi duka iri ɗaya ne da wankan juma'a duka iri ɗaya ne da wankan idi duka iri ɗaya ne niyya ne yake bambance su idan ka zo da ruwanka za ka fara wanke najasan da yake jikinka idan ka wanke sai ka ɗibi ruwa ka zuba a kansa ka sa hannunka ka zuba a kanka sai ka zuba sau uku kana cuɗawa a dukkanin ƙofofin gashin kai shiga amma an sunnanta kafin ka fara haka ka yi alula marratan marratan wanke hannu sau ɗaya kurkuren baki sau ɗaya shakar ruwa sau ɗaya wanke fuska wanke hannaye ana an sunnanta kai haka amma idan baka yi haka ba wankan ka bai bashi ba ka ɗibi ruwa ka zuba ka wanke kanka ka wanke kanka ko ina a kanka kofofin gashin kanka ko ina ya shaida da wannan ruwa sai ka zo ka sake ɗiba ka zuba a gefen damanka har ƙasa kana wankewa kana cudawa kana jin lunguna kana jin farni kana wankewa sai ka tabbatar da tajila da manzon Allah ya ce kowane gashi na jikin mutum janaba yana samun sa dan haka ana son dukkanin kofofi na jikinka ka ammama ruwa ruwa ya shiga kazalika gefen kana haguna shi ma za ka zuba ruwa tun daga sama har ƙasa kana wankewa kana cudawa wannan yadda ake wankan janaba kenan amma idan janaba ya same ka sai ka zo ga ka ga kogi nan kawai abin da za ka yi shine kai wanka kai niyan wankan janaba kawai ka fanjama cikin kogi in ka fanjama cikin kogi kai iyon ka ka wanke jikinka ka goge ko ina a jikinka ka bi ruwa wato ka goge shi ka ka ammama ruwa a jikinka wannan ma wankan janaban ka yayi wallahu ta'ala a'lam muna da sauran lokaci to Allah ya ƙara mana san manzon Allah Allah ya sa manzon Allah ya cece mu Maulana Sheikh Tahir Bukshi Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya kiyaye mana shi manya manyan zawayan mu zawiyar gidan bare bare Sheikh Khalifa Musa Allah ubangiji ya ƙara masa lafiya da sauran dukkanin zawiyoyin mu na cikin gari da shehunan mu Allah ya musu rahama wanda suka rasu wanda suka raye kuma Allah ubangiji ya sada su da manzon Allah Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya البركة من زن الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم